الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء عشرين وتم محرم shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya idan ba manta ba muna cikin kitabu fadailus sahaba inda muka tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da takwas za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da tara shafi mai lamba ta ɗari hudu da sittin da biyar za mu tashi babu min fada'ili abdullahi ibn mas'ud wa ummi radiyallahu anhuma babin da zai bayani akan fadala abdullahi ibn mas'ud shi da mahaifiyarsa hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da bakwai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana a wannan masallaci mai albarka na Hudaifatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma malaiki babun wannan babi ne fa min fadail Abdullahi bin Mas'ud wanda zai bayani dangane da wani abu daga cikin falalar Abdullahi dan Mas'ud Allah maraukakin sarki ya tsara masa yadda wa ummihi da mahaifiyarsa ma da yake alhadisu al wa khamsu biya wa sab'a wa tis'un hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da casa'in da bakwai ana bi musa al-ash'ari radiyallahu an an karbo daga abi musa al-ash'ari Allah ya tsara masa yadda shine abdullahi bin qais قال يتي قدمت انا واخي من اليمن ina da uwana mun zo daga yaman famakatna hinan sai muka zauna dan wani lokaci ma nura illa anna abdullahi bin mas'ud rajulun min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wa sallam dan zamanan da muka yi ce ba abin da muke gani face kasancewar Abdullahi dan Mas'ud dan gidan Annabi saboda yawan mai lima na ramin dukuli saboda yawan shiga gidan Annabi da suka gaina shi wa dukuli ummihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yadda mahaifiyar Abdullahi dan Mas'ud take yawan shiga gidan da mahaifiya da ɗa suna yawan shiga yace dan zaman da muka yi da Abdullahi bin kai yace sai muka dauka ahlul bait ne yan gidan ne saboda yadda muke ganin shige da kuɗin Abdullahi da Mas'ud kamar da aka sani shine sahibul wisadati wan na'am shi yake kulawa da annabi kulu wannan ce ba kasan da ake ajiyewa kasa shine mai kula da shi da kuma takalmin da annabi yake sawa da buta wannan duk aikin sa ne eh kaga ko wannan kuma aikin nan cikin gida ne kwarai da gaske kaga wannan aiki ne mai wato mai girma to ayyukan da ne shi sa wata rana alƙama yake cewa na je sha in ji alƙama yana cikin manyan ɗaliban ibn mas'ud yace sai ne sallah raka'a biyu ta nafila sai ne ce Allahumma yassirli jalisan salihan Allah dan isarka ka azurta ni da abokin zama na kwarai ka san duk inda mutum zai je duk inda mutum zai je ya tafiya za ka ga manya su ne ma addu'a to Allah ya haɗa ka da abokai na gari saboda kai rashin sa'a duk irin kyan gurin da zaka je baka samu abokai na kwarai ba kana cikin matsala tun daga abun hawa wani za a fara faɗa da shi tun daga abun hawa daga nan za ka tafi Kaduna za ka tafi Lagos ko Abuja ko wani guri mai nisa wallahi wani rashin za'a da zai je fara cin karo da makoci mara ke a ta bugawa kuma shi ne mai da gaskiya to kaga ka da jarrabawa kenan ka naurara zuwa inda za a sauka gidan da za a sauka shi ba idan hotel ne kaga bai da ikon kama ɗaki shi kaɗai misali an sauke su su biyu ko uku nan ma ya haɗu da rikewa in mutum zai tafi umara ko haji sai ka ji ana Allah ya haɗa ka da mutanen kiri ba za ka gane fa'idar ba sai ka ji daga lokacin da za a je wani a cikin ɗakin da kuke ko hotel ɗin da kuke wani zai fito da ɗabi'unsa gaba ɗaya dama Abdullahi dan sai da Umar yana cewa ba a gane ɗabi'un mutum sai ya yi tafiya a nan za ka gane waye mutum a masallaci kawai ba za ka fahimci waye ba sai ran da kuka yi tafiya kawai za a samu wani rigimin mai ta ɗabi'u marasa kyau kuma wata kila shi ne mai don akwai wanda sai dare ya yi sai ya samu waya sai kure ku bolin wai wani abu yake ne sai kuma maybe ƙara tana hana ka bacci kaga ya haɗu da matsala ko kuma irin masu shiga bayi ne in ya shiga ban ɗaki ba ta ko bulojin baya kuma tara kuɗi sai abubuwa ne daban-daban kuma wani kai magana ya zama matsala to kaga Allah ya hada ka da rubuka amina kuwa za ga kowa kokari yake rabu da dan lafiya ya ga yayi zama da kirki to shi ne yake to Allah ya hada da abokin gama na kwarai yace sai na je gurin wasu mutane na zauna a kusa da su yace ina zaune sai ga wanda cido da ya zo je zauna a kusa da ni in ji alƙawa yace sai nace wannan kuma waye wannan dattijan sai aka ce ma wannan shine Abu Darda Abu Darda ne sai nace inni da'utu Allah an yassira li jalisan salihan fa yassaraka li yace na roki Allah ba da hutun sarki ya hore mu abokin zama na kwarai kuma Allah ya hore mu kai sai ce kai daga ina kake da yake ni daga kofa ne shi ya abu da zai ta ci da ta yake da shi daga ina kake kai ta yake ni mutumin kofa ne ta yake a ba ku ne a wato shugaban ku ba shi ne Abdullahi dan Mas'ud ba ko kuma eh ba shi ne shugaban ku ba Ibn Ummu Abdul yace sahibun na alai wanda yake kulawa da annabi takalmansa da kuma filansa da buta yace eh shine yace ka ce ku ne waɗanda Allah ya hore wa zama da wanda Allah ya tsare ke dan daga gare shi yace ta harshen annabin annabi annabi alaihi salatu wassalam yace a kai ba ku ne wanda ma sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cikin ku ba yace eh shi ne sai yace da shi kai bai karawa Abdullahi a wallahi da ya gisha Abdullahi dan Masudi ya yake karanta muku wallahi da ya gisha sai karanta yace wallahi da ya gisha wannan hari da ta jalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa sai Abdullahi ya yace na rantsi da Allah yadda ka ji haka ni ma haka Allah bai koya mu yadda ka biya dinnan ya karanta masa suratul layl yace kuma na saurara ne wato daga bakin Annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda Annabi ya yabi ya koda kira'ar Ibn Mas'ud yace to ni ma daga bakin sa nabi Isa na gaji da kabiya iri iri da yadda Annabi ya koya to shine da Ibn Mas'ud a takaice me za mu koya karkashin hadisi man qabatu li Abdullahi ibn Mas'ud wa hiya mulawazamatuhu lin nabi matsayin Abdullahi dan Mas'ud saboda ne lazimtar annabi da yi na biyu tare bin Mas'ud min alamin sahaba bi kitabillah Abdullahi dan Mas'ud duk cikin sahaba annabi ya fi kowa sanin Qur'ani na uku khadama bin Mas'ud Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'ud yayi wa annabi hidima na hudu bari a ibn Mas'ud fi qira'atul Qur'an ibn Mas'ud ya kwari wajen karatu alqur'ani shi sa annabi alaihi salatu wasalam ya umarci sahabbai da su koya a gurin sa kamar yadda zamu ji hadisi nan gaba hadisi na gaba mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da casa'in da takwas ana abdullahi bin mas'udi an kabo da abdullahi bin mas'udi da kansa yace hadaba yayi hudu ba fa kana ce wallahi na rantsi da Allah لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة baki da baki na karba daga bakin annabi alaihi salatu wassalam sura ɗai ɗai ɗai guda saba'in da wani abu annabi ya koyar cikin sura ɗari da sha hudu sura ɗai ɗai ɗai zai da annabi ya koya masa saba'in da wani abu baki da baki kaga wasu surorin da yawa wasu sabon gurin wasu suka yi amma shi baki da baki ya ji daga annabi sura saba'in da wani abu amin mutum wallahi yace na rantsi da Allah laqad alima ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam anni min alami bi kitabillah yace sabon annabi ba sun san ni na fi kowa sanin littafin Allah sun san wa ma ana bi khairi ma ma ku sani ba ni na fi alheri ba ba ni ne kwalafi su falala ba ya hayya kai قال شقيق شقيق rawi hadis wanda ya ruwaya hadisin yace fajalatu fil hilak yace na zauna a halqa asma'u ma yaqulun in ji abinda mutane za su faɗa tun daga ibnu mas'ud ya faɗi wannan kalmar ai ka ga wani lokacin bayan kai ko da mutum shugaba ne za ka ana dan dan yin kasa kasa da magana ana ko wannan magana ta da gyara ko kaza irin yace ya zauna ya ji ko za a faɗi wani abu yace fa ma ta ne turaddan ya kulu gaira zalik yace wallahi ban duk wanda ya mara zaki ba kowa ya yarda duk wanda ya fada hudu waye akan mugun yace kowa ya yarda da abin da Ibn Mas'ud ya fada kaga ne ijma'u sukuti kenan yawa sun yi ijma'in cewa sun ga me za mu koya ka kan hadisi man qabatu li Abdullah ibn Mas'ud wa hiya mulazamatuhu lin nabi irin wannan matsayin ibn mas'ud saboda lazimtar annabi da yi na biyu jawazu fikr al-insan nafsuhu bi fadila wal ilmi wa nahwihi lil haja mutum yayi bayanin falalar da yake da ita in bukata ta kama kada mutum kullun ya zo ya koda kansa ai ne bi kaza a akwai gurin da mutum ya je ga za a wulakanta shi to zai bayani kaga ba ta girmama kowa sai in boko ne kace suna na da kawani kwarai kuwa suna na da ka gaya musu sai daga cikin limaman mu muna wata dan yana gaya mana ita akwai ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin gwamnoni limamin juma'a ɗaya daga cikin tsofaffin gwamnoni ya ce ya zo wani taro a jami'a da ya zo ya ce saboda ya ganci da hai'a ta musulunci ga shi otaru ya ce wallahi da ya zo wani irin irin da za a gaisa ina irin hakan nan da ake haka yi masa mawa za a gaisa haka haka yi masa ce saboda haka aka gaisa ya wulakanci amma duk sauran da ya ga yan boko ne an gaisuwa sosai ta manya sai da bibi ya zo sai yake bibi kuma ya zo a makare yana zuwa sai yake gabatar da mutane sai ta yi wannan profesa wani kenan ya ce ah profesa ya ce ya riko shi shi da bane imamu da bai yarda cewa mutumin Allah bane bai yarda cewa abu yana da martaba ba sai da yi wai profesa ya koma ya rike shi ai kaza ya koma kuma yi masa wani bayani kaza kaza da bakin sai yake gaya mana wallahi to kaga wannan ba karamin kuskure bane a ce ba mutum ba gaba ɗaya ba gaba ɗaya na gaya wani ina gaya wani ina zaburar da su wajen hadda ta alqur'ani nace gaba ɗaya zikiri kakaf din sa yin shekara ta ɗaya har hudu bai kai izu a kirin ba na rantsewa da Allah ka tattara handa a wucin gaba ɗaya ka kai zuwa ce Allah bai kai ba bai kai su shirin ba to amma sai ka wulakanta wanda Allah ya karama ba daidai bane daidai bane kuma shi yasa lokacin da kai ma Allah ya ba wannan baiwa ka wulakanta kanka to ka raina Allah ka raina shi to sai yake cewa na biyu na uku kai alhazu ala rihla fi talabi ilmi kwadaitarwa wajen tafiya don neman ilimi za a ce ma sahabi saboda hadisi daya ya tashi oke hirfin sahabati ala tatabbu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allimi min maqali kwadayin sahabbai wajen wato bibiyan ilimi da kuma wato koyo daga wanda zai faɗi ilimin da aiki da abin da suka koya hadisi na gaba ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qal wallahi alladhi la ilaha ghayru Abdullahi bin Mas'ud na yace na rantsi da ubangiji da ba wanda ya tantance a wanda wace shi yace ma unfi da suratan min kitabillah ba taba saukar da wata sura daga littafin Allah ba illa wa ana a'lamu ba sai na tanta yanzu ibn Mas'ud duk wata sura da Allah ya sauka yace duk na san yace yace ina sani wa aina unzila kuma na san ina ta sauka amma malam tadabburi ke lamba ta daya abala ya tadabbaruna alquran wannan sune lamba ta daya wala unzila aya min kitabillah illa wa ana a'lamu yace ba wata aya da ta sauka a littafin Allah ba sai na san wato na san wannan ayar kuma na san fima unzila akan me ta sauka asbabun nuzul ke walau a'lamu ahadan a'lamu minni yace da na dan wani wanda ya fi ni sanin bi kitabillah ya fi ni sanin littafin Allah yace ki banne ko li ibnu kuma rakumi ne iya kaiwa gurin yace la rakibtu ilayhi yace ya rantsi da Allah da na hura ku bi na ji na koyo abin da yake ko aya ɗaya ce mutum zai tafi daga Madina har Misra akan hadisi daya tun daga Madina har Misra to shi ne yake ne za mu koya na ɗaya ce ake ilmi abdullahi bin mas'ud fadin ilmin ibn mas'ud na biyu jawab zikirin insani nafsahu bil fadilati wal ilmi wa nahwihi lil haja halaccin ambatan wato mutum yayi bayanin falalar da Allah ya masa ta ilimi da makamata haka idan bukata ta kama kamar misalin da na yi na uku a yasu ala rihlati fi talabi ilmi an kwaɗantar mutum ya yi takakkiya ya tafi neman ilimi. Ka san cewa yanzu ne saboda ilimin ya yi arha mutum zai zai ci ya ma gada ba ba ma hadisi ne ba masu magabata an ka karanta al-rihla fi talabi al-ilmi na Imam al-Baghdadi dan karamin littafi ne ka ga yadda malamai suka rika yin balaguro mutum zai ji labarin wani ya san hadisi ɗaya da bai san ba a tana wallahi da yaji akan hadisi ɗaya zai takake kuma ba jirgi za a hau ba raƙumi ne za a tafiyar watanni in ya je koyo hadisin ya dawo shikenan Now. labari ake ba cewa akwai wani a gari kaza wani a gari kaza ya san yana nan lokacin da aka yi kaza saboda haka wani ya ba da wannan labarin sai ya dauke yi takakkiya ya ce ko kuma wani ya zo ana magana ya ce na ji magana kaza a gurin wani shi a ina yake ce a gari kaza lokacin da na yi bazo don ya tasabbuti zai tashi ya tafi kaje ce an ban taba ji ba ni na zauna da annabi alaihi salatu wasalam ban taba jin kaza ba an ce kai ka ji ragowar ta bai ke yace eh na ji zai ba ki tunani sannan ya dawo aka ce ana Abdullahi bin Amr radiyallahu an al-Masruq Abdullahi bin Amr da daga Masruq قال يجي ذكر عن عبد الله عند عبد الله بن عمرو an ambaci Abdullahi dan Mas'ud a gaban Abdullahi dan Abu dan As faqala bihi zaka rajul yace a wannan mutum ne da la azalu uhibbuhu ba zan gushe wa ina kaunarsa ba da ma sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bayan na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa istaqri'ul qur'ana min arba'a ai uqulul qur'ana min arba'a ku koyo qur'anin ku gurin mutum hudu min abdullahi bin mas'ud fa bada abiyi annabi ya fara fadan sa wa salim maula abi hudayfa wa ubay bin ka'ab wa mu'ad bin jabal annabi yace ku koyo qur'anin ku gurin wayannan mutane abdullahi dan mas'ud wanda shine muka yi bayanin sa yanzu abdullahi dan mas'ud wasari maula abi hudayfa yana cikin manya manyan wato mutanen sahabbai mutanen farisa uwar gidansa ita ce matar abu hudayfa din saboda haka abu hudayfa ta yi gaban dide ya yi gaban ninsa to shi sa ake lissafa shi cikin kuma ana lissafa shi cikin almuhajirun sannan shi ne liman a kuba sai aka kafa wanda ya zama masallacin kuba to ana aka tashi ya zama limani eh kuma lokacin da ya da Umar rana amma shine liman kafin annabi ya tun kafin annabi ya zo Madina kenan ya je yakin Badar an kashe shi a yakin Yamama a matsayin shahidi shi da ubangidansa Abu Hudayfa a shekara ta goma sha biyu bayan hijira shi kuma sai ubayi bin ka'ab ibn qayyim al-ansari al-khazraji shi kuma ya je al-aqabatu saniya ya yi annabi mubaya a can ya je bada shi ma shi ne farkon wanda ya fara yi wa annabi alaihi salatu wasalam rubutu annabi ya ce rubuta shi ya fara rubutu kuma lokacin da ya zo madina ko kuma Ubay bin Ka'ab ya rasu a ƙarshen rayuwar da yana Umar shekara ta 22 bayan hijira shine zancen da ya bukari sai na uku Mu'adh bin Jabal din shi kuma Ibn Awd bin Awd al-Ansari al-Khazraji ana ce ma Abu Abdurrahman al-Madani shine al-kunyar sa babban mutum ne shine masanin wato halal da haram wanda annabi ya makirari da wannan abu idan zai yi sul kaulani yana ba da sifar da yake mutum ne fari bai fara fuska idan ka gan kuma mai wujiriya sannan irin sa kamar ya sa kwalli shi ma haka idan sai ka bin malik yake cewa matashi ne kyakkyawa yana cikin matasa waɗanda suke kyawawa da Allah ya bar su kyau duk ya kokin da annabi ya zamanin sa da shi aka ya rasu kuma a shekara ta goma sha takwas bayan hijira to shine sune wayannan bayan Allah me zamu koya na daya kirafi bil mas'ulin um wato an yi bayani cewa a koyi ko kuma kwarewar Abdullahi da Mas'ud wajen karatu da sauran mutane guda uku na biyu alhasu ala hafizil qur'an min al arba'ati al mazkuri an kwadaitar da mutane su koyo qur'anin su daga wayannan mutanen guda hudu wannan shine ibn mas'ud radiyallahu anhu babu min fadail ubay bin ka'ab to zai debi wa'annan da aka lissafo ba a hadisi kuma ya tsara falala ubay dan ka'ab wa jama'atin min al-ansar da kuma wata jama'a cikin mutanen madina hadisi mai lamba ta 1601 an anas bin malik radiyallahu anhu qala anas bin malik yace jama'a al-qur'anu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a to kaga nan raddi ne kun san mutum yana bibiyar karatu sai ga ko wanda suka karya ta cewa ai zamanin annabi ba mutum sai da ya dace alqur'ani to ga wata zo ga wani raddi ne aka ce wanda suka haddace alqur'ani zamanin annabi mutum hudu ne lokacin da aka yi wannan magana kulluhum min al-ansar dukkanin su yan madina ne na ɗaya ubayy bin ka'ab wa mu'adh bin jabal wa abu zaid kun ga yadda an ƙara a kan ruwayar da ta kawo mutum hudun nan wa zaid bin sabit an karo wani kaga ka iya cewa shida in kai jam'ul em turu na hadisan shine zaka tara a cewa adadin su ya kai kaza sai malaman da sun ware su a cikin littafin su na ulumul qur'an za ga adadin su su goma sha kaza zamanin annabi sun haddace alqur'ani dukan wataƙila wani tayo ya ce waye abu zai din da kaga ai ya alkunya aka kawo abu zai shine sa'ad bin ubaydi bin nu'man al-awsi sunan sa kenan sa'ad bin nu'man bin ubaydi bin nu'man al-awsi shi ma dan badari an fi zanin al-badari shi ma ke kiran sannan kuma wato ana yin makirari da wato makaranti ana gaya mar wannan a yakin kadisiya zaman sai da Umar kenan aka yi masa shahada shekara ta goma sha biyar farkon kalibancin sai da Umar Zaid bin Thabit kuma da ma shi mun saba da shi ibn Zahar al-Ansari min bani Najjar yana cikin wato kawunan Annabi alaihi salatu wassalam a Madina maraya ne lokacin da wato Annabi alaihi salatu wassalam ya dawo Madina ya kuma musulunta shi da iyalinsa sai Allah ya mutu albarka da addu'a annabi alaihi salatu wasallam yana cikin mahaddata alqur'ani kamar yadda muka ji sai da Abubakar ya dora mar aikin hada alqur'ani sannan ya rasu a shekara ta 45 bayan hijira zamanin sayyidina Muawiya lokacin da Abu Huraira lokacin da ya rasu Abu Huraira yace mata da yawmu hibru hadhihi al-umma malamin al'ummar nan ya mutu yau haka yake malamin wannan al'umma ya rasu yau din nan yace wa la'alla Allah ya ja'ala ibn Abbas minhu khalafa wannan ila Allah ya sa Abdullah da Abbas zai zama alifan sa shi bai sa kanka ba wata kila Allah ya taimake mu ibn Abbas ya zama halifan zai da bin Thabit to me za mu koya ƙarƙashin wannan hadisin na ɗaya isbatu anna man min as-sahabati al-kiram man jama'a al-qur'ani khilafan liman yanfi zalika yace tabbatar da cewa lalle cikin sahabbai masu girma akwai wanda suka haddace al-qur'ani sabanin masu korewa na biyu fadilatun zahira lil ansar falala ta karara ga mutanen madina na uku tazkiyatu li haula'i al-arba'a min as-sahabati al-kiram yadda annabi ya bada tazkiya ga wayannan sahabban masu girma حديثي من لما تدبون تريد لدى بيو أنا عن بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أنا كما يتي النبي يتي أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا يا حي يا قيوم yace Allah ya umarce ni da in karanta ma surar nan ta lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة ya umarce ne malamai ka ce me yasa aka faɗi ambaci wannan sura saboda ta kunshi gade ya ce amma tana da falala da yawa na farko kaga tana bayani akan ikhlasi shine na farko wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din sannan ta yi bayanin annabawa da littattafan ta yi bayanin kuma rabe-raben mutane na ahlul kitab da mushrikai in ka lura aya ce da take kunshe da tauhidi dan sa sai Allah ya ce a biya wa annabi ya biya ba ya biya wa ibn mas'ud barkatin yace inna Allah amarani an aqra alayka lam yakun alladhina salihi wa sammani Allah ya faɗi sunana yace ubayyu ya hayyu ya kai kala na'am annabi yace kwarai kuwa fa ba ka sai fake da kuka saboda murna dan Allah ya ji ko ko tiya mutum lokal gamban din kana nan kawai ya roma ce bayan ya gama yace ni ne tiya ba mai girma wa na kaza kaza ai har nuna abokan kaza kaza kun ga tiya man ne yawa ko ballantana ya shiga gidan rediyo yana bayani ya faɗi sunanka wannan rikodin sun boye shi za ka yi a wayarka ai karamci ne karshen karamci kenan akwai abubuwan da da yawa a mutane ma mutum zai ma ka rika jin cewa wannan ya gama girmama ka na taɓa ba wasu daga cikin malaman islamiyyar mu misali akwai wani bawan Allah da har yanzu ina ganin wato girman sa da yawa na ce bari ba ku misali abubuwa kusan uku ya mun na rike na farko wata rana mahaifiyarsa ta rasu babban mutum ne a tajiri ne kuma sosai babban mutum ne saboda haka ce mun waya yake babu su tara ya faɗi lokaci da za a yi janaza saboda haka sai na tafi ina ba islamiya sai na fice ranar asabar ko lahadi sai na tafi can a cikin gari ne a fage saboda haka an cika saboda mutum ne karibi an cika a gurin nan lokaci ya yi an sai karfe tara za a yi sallah saura minti duk ga manyan malaman nan ka san yadda suke da wasu alikin ba da yawa an cika an zo kawai ya fito saura minti ɗaya biyu sai na jera ina ma da yusuf manyan malamai fa kuma dogon riga ce ba wata babbar riga ce na kawai dogon riga ce yana ta ana ta hanga saboda ga wasu duk sun wuce gaba su ke zo su sallah wallahi ya rika kwallon sai da aka nemo na ce ina dan bayan so yace kai za ka yi mata sallah wannan takrimi ne an fahimta da kyau ko mutum duk wanda ya ba wannan to ya tara mahaifiyarsa ta mutu ga shi wannan malamai a gurin kafin wannan kafin wannan wata rana wani wata yin fitar sai na je gaisuwa saboda haka ya tafi raka wasu to yace yana zuwa sai na tsaya a da benci a gurin ina zama a bencin a waje a zaune shi a wannan bencin wasu yan kore kawai sai suka fara malam tashi kawai tashi shi kuma ya dawo yana dawowa yana zuwa daidai wannan gabar sai ne ke ni ban san ma ya zo ba ina tashi shi kuma wanda ya nemi magana da ya gari a shi yana zuwa sai ya hauka wai saka ka san waye wannan malamin mu ne fa ya rika faɗa yace malami zaman ka ya koma kasa ya zauna yan kore suke tsuru tsuru suna kallo takriri ne wannan to irin wannan abubuwan ne kore yake irin wannan ne annabi alaihi salatu wasallam ya je wucewa ta wani kauye yana neman ruwa tsohuwa ta bashi duk ran da za a tafi yaki ce ce kar ku taba gar saboda ita kawai idan kunta akramta al-karima balakta wa in kunta akramta al-la'ima tamarrada to shi ne karam to ka balla jira ce min fauki sabai samawa yawa Allah ya ambaci sunanka ni wannan na ka mantawa kuma ina kuma ce Allah ya ambaci sunan mutum daga saman al'arshi. Saman al'arshi. Yace Allah ya kira wani yace Ubayyu yace eh sai fage da kuka. Ƙarshen karamci ne wannan. To mana yace malam yace abin da zamu koya karkashin hadisin na ɗaya jawazul bukai lisuru ya halatta mutum ya kuka yayin farin ciki abin farin ciki ya zo ya halatta kai kuka wal barahi eh mimma yubashiru bihi al-insan wa yu'tihi min ma'ali al-umur dangane da abin da zai dada dama na albikir a kai kuka a kan wannan shi ma godiya ce kukan daɗi kenan da bahaushe yake cewa na biyu fadl ubay bin ka'ab falalar Ubayyu dan Ka'ab radiyallahu ta'ala an bi zikrillahi ta'ala lahu wa nasahu alayhi yadda Allah ya ambace shi ya kama sunansa karara ko da yadda Abubakar ta taɓa jin sunansa alqur'ani karara shi ta wani yake cewa zai ji yana tabbacin shi ba duk da cewa wani labari aka bayar shi ma sunansa ne kada kadai sai na Abubakar kare sai dai a wasu kwatance sai iskalar da koyar iskale su sahibi la ta hadan inna allaha ma'a amma ji wannan balan ma qaza zaidun minha wadaran zawajnaka na uku majru'iyyati tawadu bi akhdhi al-insani al-ilma min ahli ya halatta kai tawadu yayin da zaka karbi ilimi gurin ma'abuta ilimi ka san kan da kai na hudu babu arabi al-qur'an al-karim ala hubbihi al-bari'i fihi an so wato ka je ka koyo al-qur'ani gurin waɗanda Allah ya hore wa al-qur'ani shi Qur'ani shi yadda ka iya rubutun larabci in kai mai karanta ya ya nuna sai ya nuna ka na biyar hasu lissahabatil kiram ala al-aqd min ubay bin ka'ab yadda sahabbai suke da kwaɗayi na cewa bari su koyo Qur'ani gurin ubay bin ka'ab wannan shine ubay dan ka'ab Allah ya ba mu albarka su babu min fadail sa'd bin mu'az yana daga falalar sa'd bin mu'az radiyallahu anhu hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da uku an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu jabir bin abdullahi Allah kara masa yadda su bi shi da mahaifinsa yace sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul da kaina na ji annabi yana cewa ihtazza al-arshu li mawt sa'd bin mu'az al-arshu kan girgiza saboda mutuwar sa'd bin mu'az shine malamin ke tattaunawa kamar yaya a ma'anarsa yake ko kuma wani abu ake nufi da girgizawa al'ali me ake nufi da wannan to malamai kamar yadda suke kawowa wajen tawilin wannan wata daga cikin malamai suke yana na akan zahirinsa ku kyale hadisin yadda ya zo in tazza kawai in tazza yawwa ba a buƙatar tawili eh wannan motsi ya yi ta harufi fara'at bi qulubi ruhi sa'ad bin mu'az tunda ka san aka dauki ran mu'mini ai sai an ji da shi al'alji yawa to ita kanta al'alji sai ta yi girgiza saboda murna da kawo ran sa'ad bin mu'az wasu malamai suka ce ku bar shi a yadda yake ne dalilin suka ce saboda saboda ba iya wannan Allah da ya ba ta shi bayani cikin suratul baqara makara ce ko bakara thumma qatat qulubukum min ba'di dhalika فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق ويخرج منه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعمل ألا أنا بعد الأبار بني إسرائيل ثم قست قلوبكم سنزوج يكتشي كشي من بعد ذلك بعد أبدا أنكم مسلمون kun ga abubuwa iri iri abinci daga aljanna ma da rashin mutunci kuke ya yake ku yanzu gurji kuke so ku ba kwa so gurji kuke so dan me za a ta ba ku yan kila da mafi kullum waje wala raina ku aka turo girgije ana rana tana bin ku amma kuka ce ku kullum ha ba a kyale ku ya rana ku abubuwa iri iri to da Allah yake sai zuciyar ku take kake fa hiya kana hijarati zuciyar ku ta koma kamar dutse au ashaddu aiwa ashaddu kaswa ta bu dutse ma ke kacewa me dalili sai Allah yake wa inna min al-hijarati lama yake kafu fa yakhruju min hulma domin addu'a zuwa ko wanda saboda tsoron Allah ne yake tsagewa ruwa ya bulbulowa lama yatafajjaru minhu al-anhar akwai wanda ruwa wato yake kulkulowa daga ciki akwai wanda kuma malama yake ɗauku fa ya furdu min mulma shi kuma tsatsagewa yake ruwan ya fito wa inna min alama ya habitu min khashiyatillah daga cikin sa akwai wanda kuma za ka yana zabonyewa saboda tsoron Allah kaga wannan shi ma ai abubuwa ne jimala kuma ga shi nan kuru kuru sun yi a fili dutse ya tsage ko yawwa sannan dalili na uku dalili na uku shine lokacin da annabi ya bar kutittiran nan da yake hawa aka yi mara tsiri aka yi mara gumbari wata mata ta ji da kai haka ake in ka biyo da matsala ba ma sai an yi roƙo ba a masallaci ko wajen karatu sai ka ya bulada kafin a roƙa matan da ta biyo da wato tana biyo hudubar annabi alaihi salatu wasalam kace lalle ya kamata wannan abin da yake hawa ya hudu ba a kai ya kamata a canja shi shine ta kirawo kafin ta ta biya ta ce ai annabi mun bari shine aka yi mata takala uku shi kuma wannan kututturan da biyu da aka dena hawa kawai juma'a da aka dena hawa kawai aka biya baki da kuka kowa yana jin mijin sa yana kuka sai da annabi ya je rungume shi ya wace ku shi ma wanda kaga jimadat ne ko kuma na ƙarshe na hudu cikin suratul saba da Allah ya ce wa laqad atayna dawud minna fadla sai Allah ya ce ya jibalu awwi ma'ahu wa sayfi wa alanna lahu alhadid wannan ita uji ma dalili Allah ya ce hakika mun ba annabi Dawud falala da gare mu domin Allah ya ce ya jibalu ya ku duwatsu duk girman duwatsu awwi ma'ahu burka amsa masa idan abu annabi Dawud ya ce subhanallah sai dutse ya ce subhanallah kuma za a ji ma'ahu tare da shi yayin da ya biya kuma ku biya wa tsayi haka yanzu sun tsaye da suka ji kuma ci sai Allah ya ce wa alanna lahul hadid sannan muka lautata masa karfi duk karfin karfi idan annabi Dawud ya dauka da hannu yake lafasa shi abin da shi kamar an sa shi a wuta ya yi yalti haka yake dauka ya lallan kwatsai in yana so ya yadda shi kawai zai haka shi kenan ya zauna kenan ba narka shi za a zuba a wani abu ba yana so ya lankwasa shi ya zama wannan speaker kawai haka zai ya lankwasa shi ya baki yadda yake so shi kenan haka wannan misalan ai sun yi yawa to shine abin da aka faɗa kawai ka yi imani duk abin da ya zo shi sa masu ƙaryata hadisai ba su karyata hadisai in sun gama za su dawo karyata ayoyi bari ko dawo karyata ayoyi sai wannan ayar kaza ya hankali zai karba wai shi ka waye ya baka lambar ya wucewa kai ne hankali da har za ka zo ka rika hukunci kana yin abu a gidan ku ba wanka ne ce wawa ba hukunci fita ka ba mu kuɗi har yanzu a gurin da a gidan ku ba ba hukunci ne kai da kai abu za a ce ai ba ta ka tara kai karar ka za a ce ai hanyar duwawa ne ban shi da kai wai kuma shi zai hukunci da shari'ar Allah sai fauki saba'i samawa kawai zamani Allah ya kawo mu sai kai karo ko Allah ya tsare imanin yawa ne za mu koya na biyu manzilar sa'ad bin mu'az inda Allah ta'ala girman sa'ad bin mu'az a wajen Allah shine wata tambaya da nayi wa kaina nake tambaya kuma ta bin ba a ziyara su zamanin annabi to shi ne yayi da shi ma yayi a cikin zagin sa me yayi shi da ya mutu zamanin annabi ba ba shi arziki wanda aka yi a baya ka gane karatu yawa shi ne yayi shi ma zamanin annabi ya rasu duk annabin na nan bayar annabi ya yabe shi amma shi ma bai sha ba Allah ka kirye da mu na biyu tabaul makhluqati Allah ta'ala ma al insan akwai wani wani abu da na saurara lafi ba ne irin wannan ba na san saboda in na ta musamman da cikin mu na kakanni da iyaye na masallacin nan Allah ko da ba su iya wace ba ko jinin su ya hau don wasu na mamaki mu muna faɗa ne abubuwan da dalili na zauna kawai na samo jin abu na kunna wani daga cikin in ka ji yadda yake wa Umar da Aisha da Hafsa irin ba ga yadda nan rashin mutunci ina da shi bidiyo ne sosai rashin wani wai mamaki yake yi wai anya ko wannan kai ko mutum zai iya kama babba a ungo su ma ya zaga to wallahi ka ji ta ba guda wanda ya rike musu zaka ja mai yace kuma ba wani koyi koyi yace ina ga ya muku ɗan wutan aka yi rike yi saboda wuta a hannunsa take Allah ka shirye da mu to shine hadisi na gaba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da hudu an an bara bin azib radiyallahu anhu kan bara da azib Allah ya kara masa da yake udiyat lin nabi sallallahu alaihi wasallam hullatu hullatu hariri an yi wa annabi kyautar kaya kai na da hariri mun ce hulla shine complete da riga da wando iri daya shi ne hulla shi ne watakila daga nan ba wuce samo hula kaga an sa hula iri daya sai ya ce hula amma hulla a larabci shi ne complete ba tuma ba an gane ko to an yi wa annabi kyauta da alhariri faja'ala ashabuhu yamuttuna sai sa ba annabi suka rika taba alhariri ko dan shi lauji ne sai suka rika tattabawa wa ya'jabuna min liliha suna mamakin laushin wannan ai kaga yanzu ma ba tinki suna cewa na ka san da guda biyu farare na na so a bambance wacce ta fi kyau tinki ne taba wacce ta fi laushi sai ce ta fi kyau domin kwatin ya fi yawa sai ce mata fi kyau to da haka sai annaba ne salatu wasalam da yake wato tafai ke mamakin laushinta wa ya dabu da milliya suna ma oke suna taba wa ya dabu da milliya suna mamakin laushin fa qala fi ki ata'jabu na milliya hadihi annabi sai kuna mamakin laushin wannan alharirin ko sai annabi sai lamanadi sa'ad bin mu'az yace na rantsi da Allah hankali hankali na ta dan mu'az khairun minha ya fi wannan aljanna ya fi wannan alhaji da alheri aw an yara ko ya fi wannan laushi malamai suke me yasa annabi ya ba da misali da hankali me dalili yawwa komanda saboda wa babu abu a jikin mutum ba wani abu makaskanci irin hankali domin da gida a goge gumi da shi a fata majina a shari to sai aka yi ba wato abin gyara majina ba na sa bin ma'az ya wannan abu da kuke ganin zai sarki ne zai sa na aljanna shine misalin abin da zai gyara majina da shi ya fi wannan da sai sarki ne zai sa a duniya sai matan sarki su suke da su har kaji ka gani yanzu zai mutum ya yi tsin ba ko ragowar kayan da yake wani ya haka tsin dai to nan musa ajiyar ba za aljanna ya fi wannan kyau da laushi shi za wannan aukin sai a fassara ta da wa ai dai zai dauka dibbi ya fi shi laushi ya fi shi daraja da za mu koya na biyu kuma ya kasu min al-hadith bisharatul lisa'at annahu min ahli al-janna qarara annabi ya faɗa cewa za a dan mu'az dan aljanna ne domin ba sai kira aljanna za a ba shi hankali din ba to an faɗa dan aljanna ne duk a duniya na biyu hudubu sahabati an duniya wa zinataha yadda sahabbai suka ɗauke kansu gaban duniya da kawata ba ta dame su ba wa ikbali ma da akhira da yadda suka fuskanci lahira na uku عظيم نعيم الله تعالى girman ni'imar Allah wa ma adahu li ibadihi salihin fil janna da abin da ya gane dawo bayinsa masu biyayya gare shi a aljanna hadisi na gaba hadisi na lamba ta duriya ɗari shida da sittin da biyar da biyar kai an ana fi da maliki radiyallahu anhu kai ana tsammanin Allah ya kara masa yadda yake uhudiyar nabi sallallahu alaihi wasallam dubbata sundutin an ba annaba ne da zai salam jubba shi ma ba wuce jubba yake cewa wata mai kama da alkebba mai fadin hannu ita ce jubba ko ta kuga yawanci malamai da sarakuna suna amfani da ita in kana kallon malaman mu waye yake yawan sa jubba daurawa karshen misali kenan mafi in ka iya cewa in ka gaji da shiga goma to da bakwai duk jubba na sai sai sai sai yalwa profesa sai ni ka ji tsoron Allah ala ba an gane ko to wannan shine jubba inda ba ta ku ta sarakuna za ta samu wa kana ila amil hariri ya kasance yana hana sa alhari fa ajiban nasu minha sai mutane suke mamaki da wannan kaya fa kana da yake wallahi nasu muhammadin biyadi na rantsi da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa lamanadi da sa'ad bin mu'az bi jannati ahsan min hada har katin sa dan mu'az aljanna ya fi wannan kyau mutane wannan abin ya burge su to zai ce kuma sun zuci ne alhariri amma transparent mai wanda ake sawa lokacin zafi mara nauyi shine al-sundus min sundusin wa ittabrak ai kare da aka zo sundus shine sai aka ce alhariri mara nauyi istabrat kuma alhariri ne nauyi na sanyi duk da cewa aljanna la ya rauna fiha jawzan wala zama harira ba rana kuma ba jaura moderate yanayi ake da conducive atmosphere za ka samu ba ka da damuwa a aljanna sai zafi ya dame ka a kunna banka ko AC ta yi yawa a kashe babu a ta rigewa a daki wani yana so wani baya so duba wannan na'am lokaci yayi kenan baka so mu shiga Abdullahi dan Amru bin Haram mahaifin Jabir to za mu tsaya abin da muka kaga Muhammad ne ba wani a ci gaba ko a lokaci yayi eh gaskiya a kamar yadda muka faɗa in ji Allah ta'ala ana gayyatar iyaye da ƴan uwa iyayen mu ce to jikar su zai yi walima ta alqur'ani ranar lahadi wadda za mu yi ta ake yi azi wato huzaifa kenan na katuma alqur'anin sa na hadda za mu yi walima a masallaci a kiyazi wannan hoton insha Allah ta'ala da la'asar wannan lahadin ne zuwa muna da yake iyaye da kuma wato ƴan uwa da abokan arziki walima wannan rana insha Allah ta'ala sannan kuma abu na biyu akwai ɗaya da cikin malamanmu da da yawa muka ji cewa ya rasu shine Dr. Abdullahi Muhammad Yan Kaba wannan malamin duk ɗalibin ilimi wanda ya daɗe yana gwagwarmaya ya san waye malam Abdullahi Muhammad Yan Kaba sau da yawa da yake ni ina wani group din sunan malamai ne mu ne yara a ciki kusan ina ganin irin wato juhudin sa in aka kawo matsala ta su ko wani abu ya taso shin ne ne kokari kuma baya duk yadda za a dau wani lokacin za a ganci wani an dauko matsala an dau zafi wallahi baya fushi kawai zai ta kokarin da ya kawo dalilai ya zuba su ya ce ai kaza kaza kaza mutum ne wanda duk wanda ya yi yan kabaye ta bincike a kansa za a gaya ma malami ne da kaga baka taba jin da yawa ba zanje wato da shi baya tara ce karantarwa kawai yake shi yasa yayi producing dalibai da yawa saboda Allah ya hore mu kuma malami ne bi ma'anar kalma domin tun kafin ya tafi Madina jami'ar Madina shi da ma malami ne yana da awarsa aslan tun kafin ya tafi shi yana fata shi kuma Allah ya taimake shi ya tafi Madina da yana da baraki sosai um ana yi gobe zai rasu ya je rufa daura a cikin murtala har bayani yayi har bayani yayi a gurin wanda za ku ga yanzu irin mutuwar da yake kenan har bayani yayi da ya zo sai rashin lafiya ya kawo shi aka yi shi asibiti ba wai irin tunda ya ma tashi har da asuba ya tashi ya yi sallah yana zaman tahiya aka zare ransa yana zaman tahiya dan akwai wata ɗansa amma shi ne ya ga tahiya ta daɗe san dai ne ya gaji ko ƙanwarsa ita ta yiwa amma sun magana da ke kai ba wai yau tahiyar nan ta daɗe yana taɓa shi je kawai ya ga ya kwanta a ce yana tahiyar aka zara to kaga wannan wannan ɗaya daga cikin abin da muka karanta a amalin yawmi wal laila kenan alamatu mutun al khatima alama kyakkyawar sigawa shi ma da amalin yawmi in ba ku manta ba ai mun faɗa yana rubuta hadisin annabi yana rubuta qala rasulullahi aka zarara ba yana rubutun hadisin annabi aka zarara mala abdul hamid ki ɗaya daga cikin manyan malamai da aka yi a misra ba kawo shi ma mata lillahi sajidan ya tsuguna ya yi sujjada shi bai dago ba shi ma zai dago shi a kai wannan dai alamomi ne na kyakkyawar cikawa to wannan kuma wata wata inkiya da ake mar mai kyau shi saboda tausaya wa mutane ma abul aita ma ke cewa uban barayi duk inda ya gane mutuwa a nan unguwar to Allah ya da shi zai shiga ya fita in ma ba zai iya wajen za a taimake su ɗaukar nauyin marayu ba a dake to muna roƙon Allah yadda yake kula da ƴaƴan wasu Allah ya kula da nasa Allah madaukakin sarki ya ji kansu da gafara Allah madaukakin sarki idan ta mu ta zo ka samu cika da kai da imani muna roƙon Allah da suna ta shawa da tsohon sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya wani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين